اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا لا محمد يا رب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل على الله إجارة من السماء يؤتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستكبرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن نعم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم wannan aya ya sauka wani kafiri ne nazarin dan haris wanda ya zo wajen manzo Allah saboda tsabar izgili yana cewa idan wannan alkur'ani gaskiya ne Allah ya mashi ruwan dutse shine Allah ya ce wa qalu Allahumma in kana hadha alladhi yaqra'uhu Muhammad idan wannan qur'ani da Muhammadu yake karanta ko haqqo shine gaskiya hal munzal abin saukarwa min indaka daga wurinka fa amdir alaina kai mana ruwa irin na dutse minas sama daga sama in ba za ka yi wannan ba a wuce na ko ka kawo mana azaba ali mai tsanani mai raɗaɗi ba wawancin da shi wannan maimakon ya ce Allahu in kana haza ko da min indika bai Allah mu'minu bika ka sa mu imani ka shi wai saboda yaqinin annabi ba gaskiya yake ba to in ma da gaske ne a masu ruwan dutse ko a kawo azaba mai tsanani to da yake annabi muhammad ne annabi rahama ne to allah da yake kawo azaba ba roƙa ba balle an roƙa sai allah ya amsa ya ce ma kana allahu mu'azzibuhum wa anta fihim ai duk abin da ya faɗa ya ta faɗa sunan ka ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah bai kasance zai azabtar da su bi ma sa'aluhu da abin da suka roƙa ba wa an tafiyin kai kuma kana wurin li'anna al'azaba dan azaba idan nazala in ya sauka amma zai gama kowa da wanda ya laifi da wanda bai laifi ba wa lam tu'azzab ummatun illa ba'da khuruji nabiyha ba a taba azabtar da wata al'umma ba sai annabinta ya bar wajen wal mu'minina da mu'minai min hana gare وما كان الله معذبهم يستغفرون to kamar an ce ah ya Allah annabi ya zama garkuwa kenan ba za ka kawo azaba mutukan bayan nan to in yana in ba shi ba sai Allah ce ma kana Allah mu'azzibu Allah ba zai kawo azaba ba wa hum yastaghfirun su suna neman gafara matukan akwai istighfari Allah ba zai kawo azaba haisu ya kuluna ta inda suke cewa da wadin su gufranaka gufranaka وقيل أنجبهم المؤمنين رسول المؤمنين المستضعفون المستضعفون روننا في مسكنس كما قال كما إن الله يكتب لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما Allah ya ce abin da ya sa ba zan kawo azaba ba har yanzu akwai mu'mini a cikin makka da sun ware da na kawo azaba mai tsanani amma saboda saboda mu'minan ba zan kawo ba
وما لهم ألا يأتهم الله وهم يصدون أن المسجد الحرام ومن كان أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان ذنبهم إلا الوجه إلا مكعا وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما لهم أن لا يعذبهم me zai hana Allah ya musu azaba bai saifi da takobi ba na kurojika bayan ka fita wal musta'afina da raunana وأن الأول أو على القول الأول أكم مغنى فرقه هي ناسحة لما قبلها شان الله يتي ما كان الله معذبهم وأنت فيهم ما كان الله معذبهم واستغفرون وأن آيكم الله يتي مزيها نقوي كاو عذابا إن باين كافتا ko rauna na sun fita ta ta shafe wannan wakar azabahum Allah Allah ya azabtar da su a bada gairi da wannan abin da zai sa halakar da su wahum yasduna suna tsare mutane yamna'una nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin suna hana manzo da musulmai anil masjid al haram gabanin masallaci mai alfarma an ya dubo fi dawafi bihi da shi kuma kanu auliya a hurzun majibantansa makamar za a mu kamar nan da suka riya suna cewa sun suka cancanta da ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba ko ɗakin Allah ne ba na goma ka'aba imma auliya a hu majibantan ka'aba ba zama ba illal muttaquna sai masu tsoron Allah walakin aktharu ma yawancin su la ya'lamuna ba su san Allah wala yakalahum ba jibanta gare su aliyya kansu wa ma kana salatuhum sallan su bai zama ba innal baita a wajen ɗaki illa muka sai dai fito in an zo a lokacin nan maimakon yau Allah su jira sai a dinga fito wata siya da da tafi shine ibadan ba an yi alu zalika mawri a salatihim maimakon sai Allah su jira su yi takbiri su yi salati sai zo su yi ta ihu suna fito suna kara suna tafi a matsayin sallar da aka wari su da shi Allah ya ce to fa zo kul azaba ku dangane azaba a bajan da ma kuntum sakamakon abin da kuka kasance ta kuro da kuna kafir cewa
إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم أسجا ثم يقلبون والذين كفروا إلى جهنم يوشعون ليميل الله خليفة من الطيب ويجعل خير ثوابه على بعض فيكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون إن الذين أجيك ولم ينفقون أموالهم إن الذين كفروا أجيك ولم تكفروا شيء ينفقون سنة شيء أموالهم دوشي وينسوا في حرب النبي a cikin yakin annabi sallallahu alaihi wasallam masu karfi a cikin kafirai suka dauki nauyin raunanan su su dauki nauyin su da abin da za su ci saboda a yaki annabi Allah ce masu ce da dukin su a irin wannan suna yi ne liya su don su tsare mutane an sabilillahi gabarin addinin Allah ba sai yin fiqona ha da sanu za su ciyar sun mata kunu alaihi wa hasaratan sannan za ta koma ta zan asara gare su a cikin ƙarshen lamarin na damatan na dama ne fawati ha saboda kudin da ya tafi ya yi fauti wa fawati ma kasado abinda suka nufa kuma na na halakar da annabi da musulmai ba zai yi ba sun mai guda kuna sannan a ra'ayin jaye su bin duniya a duniya wallazi na kabarun mirhum hakika wannan sun kafirce daga cikinsu ila jahannama yusharun la kora su zuwa wajen jahannama baki daya fil akhirati a cikin lahira jami'a Allah liyan da muta'alliqu bi takunu bi tahbibi li yumayyiza ko li yumayyiza ay yufassir Allah dan Allah ya ware alhabisa mummuna mummuna anan shi ne kafiri min ɗaya daga daddada shi ne mummuni wajen rahabi ta ba abubu farko ba ala ba ali ya sanya mummunan sashi akan sashi fayar kuma ya tara shi jami'an baki da ya jami'u mutarakiman za su haɗe da juna wani na kan wani ba dubu ala ba ali fajaluhu ya sanya shi a cikin jahannama ulaika waɗancanan ka kuma khasirun sunan masu hasara
والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأن يقولوا فقد مرض سنة الأولين فقاتلوهم أتى ما تكون فتنة وأكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله وليكم نعم المولي ونعم النصير وكفنا للذين كفروا ga waɗanda su kafirce ma Allah kamar abi sufiya na wasu azabi da mutanensa yadda mu an kabri idan sun hannu ga barin kafinci wa qitalin nabi sallallahu alaihi wasallam suka bar yaki da annabi Muhammad yughfar lahum za a gafarta musu ma qad salaba abin da shude min amali daga ayyukansu wannan yana nuna mumini yana da kyakkyawar raja'i wajen Allah subhanahu wataala kowane mutum yana da diwani guda biyu Allah yana da diwani guda biyu wannan diwani ya rubuta sunan matsiyata wannan diwani ya rubuta sunan masu arziki kowanne sunan shi na wurin to idan sunan mutum yana cikin diwanin matsiyata Allah ya azurta shi da kalmar shahada guda ɗaya cewa la ilaha illallah Muhammad Rasul sai a shafe sunansa a littafin matsiyata a kai mai da shi masu arziki kalmar la ilaha illallah guda ɗaya tak to a kaga abu su nan bayan kashe su abuja da sauransu shi jagoranci duk wani fitina ga annabi Muhammad matar sahilu ita ta jagoranci kashe hamza babban manzon Allah har ta ci namansa shi kuma shi jagoranci duk wata bala'i to amma sai ga Allah yana shawartar in kun inda kuka bar kafinci kuka bar yakin manzon Allah duk abin da ya da ya wuce la ilaha illa na daya ya warware wannan to shi yasa me la ilaha illa ina ga wannan aka rayu rayu a musulmi ya mutu mumini da sauransu rahaman Allah ya rasu dukkan kuma in ka duba kisan da ya tul kalbi sahabin manzon Allah ne wanda annabi yake cewa duk sanda mala'ika jibril zai zo mani ya kan zo a tiban a tiban shi ne ya zo nan annabi da Allah ya sa mishi imani a zuciya ya zuci ya rasulullahi ina son in musulunta amma ina da wani mummunan laifi da na yi a kafirci ba ni tsammanin ko na shiga musulunci Allah zai gafarta min maza Allah ya ce menene zai fashe da kuka ce ni mutum ne mai daraja a cikin larabawa mai girma to mutum balarabe yi girma da yawa in ya fi ya mace sai ce shi mai da aure ta ba wani kato ya kwanta da ɗansa so da aka sai su kashe to ne irin haka na kashe da yawa to amma wanda na kashe da yawan mashi yana mini ba guda ɗaya ne wata ina son ta da aka yi mini mace ta zo tana cewa mai gida na san halinka an an haifi ya mace kashewa kake ka yi haƙuri kamar man wannan guda ɗaya tabbata ta tara so ta girma ta shiga mazaje kowa na so sai shaɗan ya ce kana ji kana gani wani a wurin ya kai kwanta da ita shekan yarin jaye ne na yin ce mata da ki shirya kan na so mu je wajen iyaye kawunan ta a gaisuwa za a bada da ce na san halin ka mutumin banza ka tuna alkawari ka tuna alkawari ka tuna alkawari shi ai ba kuma sun kama hanya sai daga ya nufin wajen rijiya ya kama ta zai jefa a rijiya sai ta ce alkawarin wata alƙawarin waka ce tausayi ya kama da na sake ta na uku da yin tausayin ya tafi da jefa ta abin jiha ta mutu to ma rasulullah ila zaton ko na shiga musulunci Allah ba zai gafarta mini wannan aiki da nayi annabi ya bashi da kuka har da sore da Allah ya ce in wani azaba abin da yi na kafir shi kai da na zo da da Allah ya ce fa la ilaha illallah guda da ya yi mishi la ilaha illallah kalma daya duk laifin da mutum ya yi to wannan irin abin da abu su bayanin in ka koma tari abu su bayanin na ya goranci makirci iri iri iri amma Allah na ji a'a in dai ka bar yakin annabi ka bar la ilaha illallah abin da ya wuce ya wuce an gafarta maka amma wa in ya'udu li qitali in kun dawo kun ci gaba da yakin sa to ni ma Allah ina nan faƙar mala sunnatul awwalina sunnan mutanen farko da muka yi da su yana nan sunnati na fihi bil ihla sunnan mu halakar da kafirai ka zalika haka nan na fa'alu muke aikata mu da su wa qatiluhum an koma wajen mu'minai kina ana magana da su Allah ce kar ku ji tsoron kafirai ko ya je su hatta la takuna fitan har a ce ba sauran shirka wa yakunu dinu kulluhu lillah addini duka ya zama na Allah shi kadai wala yu'budu ghayruhu ba abotan wani sa fa in tahu in sun tuke an yakuma gaban kafirci fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah mai ganin abin da suke aikatawa ne fa jazihum wa kusamu kuma ko bi shi wa in tawallau in suka jura an imani gaban imani fa'alamu kasan an Allah Allah maulakum nasirukum shi ne mataimakinku wa mutawalli umurikum da mai jibanta malabarin ku ni'imar maula ma dalla ubangiji huwa shi wa ni'imar nasir ma dalla mai taimako da kun gare ku
واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله وللقرى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالأدوة الدنيا وبالأدوة القسر والركب أسلمكم ولو توعدتم لكتبتم في ميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا
واعلموا ku sani annama ganimtum cewa abin da kuka yi ganima akhadtu min al-kuffa wannan wa karba daga kafirin qaharan da rinjaye min shay'in kowane irin abu ne fa anna lillahi wa musu Allah yana da kuma shi shine kashi ɗaya daga biya Allah ne ya murfi bi ma sha zai horo a cikin sa da abin da ya so wani rasuli da manzo ولذل قبال وأوتم كسن في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم لك بني هاشم وبني وبني المطلب من بني عبد المطلب واليتامى لمرايو أتبال المسلمين جراجر المسلمين الذين هلك آباؤهم وأن إياهم سلك هلك وهم فقراء والمساكين لمساكين ذوي الحاجات ما أبو تابو قاتل لك مسلمين وابن السبيل لدن تبركي المنقذي في سبري واتمت به كنا من المسلمين أن يستحقوا النبي kashi ɗaya daga biyar nan annabi ya cancanta da simfofi guda hudu alama kana kitinmu dama can an gaya muku can isalu daga al'amfar kullillahi kullin rasul to Allah ya ce shi zai sa inda yake so yanzu ya sa inda yake so in an je an yi ganima komin karancin kayan ganima an tara Allah ya ce a raba biyar idan an kasa shi biyar to kashi hudu din nan a raba ma waɗanda suka je yaki to nan za ka gane musulunci wanda ya je da doki yana da rabo uku wanda ya je da kafa yana da rabo ɗaya domin doki shi kan yana da rabo biyu mai hawan shi yana da rabo ɗaya wanda ya je a ƙasa yana da rabo ɗaya haka za a raba kuma ba a lura da wani ya fi ƙoƙari kowa da bai da kokari da sauransu in mai kokarin ma ana so a kara masa sai dai a ɗauki rabon a sa a cikin na sarki ya zama kyautar sarki ne to amma kashi ɗaya da ya saura a cikin biyar ɗin nan shine Allah ya ce to dama na Allah ne da manzo Allah kuma da manzo abu ɗaya ne saboda haka manzo shi kuma ya ce a ba da shi ga Allah da zil qurba ma'abota kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da marayu zuwa ciki za a baya to ana maka na mu wanda ke raba min anna li kullin khumusul khumusi kowanne yana humusun humusi wal khamasul arba'a sauran humusin guda hudu albaqiyatu lil ghalimin ga masu ganima ne in kuntum amantum billah in kun kasance kun ma da gaskiya da Allah fa'alamu kusan zalika wa jananka wa ma anzalna ala abdina abinda muka saukar mu bawan mu annabi Muhammad min al mala'ikati daga mala'iku wal ayati da ayoyi yawmal furqan ranar rabe ƙarya da gaskiya ranar badar kenan al fariq bainal haqqi wal batil yawmal taqal jam'an ranar da taron jama'a biyu suka hadu al muslimuna wal kuffar musulmai da kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai ikon komai ne ومنه إلى لكتفين يقوم الله نصركم سام نصركم أكلتكم تعالى لقرنج يوم وكثرة يوانس إذا أنتم إذ بدل من يوم إذا أنتم يا إنكم من ليكاء إنكم كسنتين بالألوة الدنيا أجيب نقصد مدينة وهو من لم العين أدوى وكثرها wahum su kuma kafirai bar urmatun fa suna can gefe mai nisa min hada gare ta warraka ba su ko ayarin wato ayarin da kuka fito daga bayan da muka balajiya an fito ne don a sami ayar ko na fir to Allah ya sa annabi ya fito yana can kusa da Madina su kuma kafirin da suka fito suna can kusa da Makka ba a haɗu ba tukunna wane Allah zai bara Allah ya ce annabi ya ce ni dai na zaga Allah ya bani da fir to sai suka wuce a tsakiya Allah ya ce to sai aka yi haka kaga su mutanen maka ba sun fito ba ne don su yaƙi manzon Allah niyyansu su kare dukiyoyinsu su kuma sabon manzon Allah ba sun fito ba ne don su yi yaƙi don haka ba su yi tattali ba sun zo ne kawai don su kwace wannan dukiya Allah ya ce to ni na shirya haka ku din nan ba ku yi niyan yaƙi ba su ma ba su yi yaƙi ba barraka mu asfala min ku su ku ayarin da kuka zo suna wurin da suke ƙasa gare ku Allah ya ce walau ta awa atun laqtalafun da kun yi alƙawari ne da kun saba amma Allah ya shirya haka antum wan nafir lil qital ولكن جمعكم ألا تاركوا بغير ميعاد ما تارنا ولا القول ما ليغلي الله دون ألا يهوكن تأمر على الأمر كان مأمولا مقبولا وليك أمريكا تاوى في علمه أكن سنع الله وهو شين نصر الإسلام تيمكم مسلمين وما قل كفر الشافي والكافر فعل ذلك ألا يا هكذا
لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ ينكرون له في منامك قليلا ولو ينكرون كثيرا لفهمتم ولسنا رأتم في الأمر ولكن الله فضل إنه عليم بذات الصدور
Allah ne ya yaka ne halaka man halaka an bayyana ce, don wanda zai kafurta ya halaka da hujja, ai ba da hujjatin zahiratin bayan hujja mabayin ya tsamar da ta tsaya alai a kansa wahiya ita ce nasrul mu'mini na taimakon mu'minai ma killafi tare da karancin su alal jeshin kafiyar bisa yaƙi mai yawa su ɗari uku da goma sha uku wancan mutum dubu Allah ya ba mutum ɗari uku da goma sha uku nasara akan mutum dubu tare da cewa yawancin su a kasu zuku duwa da akan dawaki. wa ya haya man hayya an bayyana tin wanda zai imani ya ambaci mai imani rayi wanda zai rayu ya rayu an bayyana tin da hujja wa inna Allah haqiqa Allah la sami'un min jini alimun masani واذكر كتنا إذ يريكهم الله في منامك kamin a zuwa game da yakin ana gobe za a yi sai annabi ya kwanta sai mafalki sai Allah ya nuna mashi adadin waɗannan kafirai da suka zo kalilan ba su da yawa fa har ba akhbarta bihi ashabaka sai ka ba sahabban ka labari ai ma waɗanda suka zo kare dabbobin su da dukiyoyin su ba su da yawa ɗan kaɗan ne Allah ne ya karanta wa annabi a cikin mafarki ga su ba su da yawa musulmai suka yi farin ciki Allah ce walau arakahum kasiran da ya gwada maka yawan su la fashitun da kun ji tsoro wata lana za'atun da kun yi jayayya kal amri a cikin lamarin yaki walakin Allah amma Allah sallamakum ya kubutar da ku min fashil daga watsewa wata na da jayayya innahu shi Allah alimun masani ne bi za ta surur da abin da ke kirjin mutane biya biya karbawar
وعليكم إن تكلم في آيكم قليلا ويقللكم في آيهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
نعم yayin da wani zai zo kuma mun yayin da shi kuma Allah yana gwada muku ayyuhal mu'minuna idan taqaitum yayin da kuka hadu fi ayyukum a cikin idan nunan ku kalilan kadan so annabi Allah ya ga masa cewa ya nuna masa a cikin mafarki ba su da yawa su ma mu'minan da aka hadu wajen mutum dubu sai Allah ya nuna musu wuce mutum saba'in ba a wani atan ko ɗari in kana ɗari uku za ka yaƙi mutum saba'in ai za ka yi himma yanzu za a gama da shi amma daga inda ka ga mutum dubu ko kuna ɗari uku ai za ka yi rauni to kamin a fara yakin sai Allah ya nuna wa mana ai mutanen nan ba su wuce saba'in ko ɗari ba alhali wani alfan su dubu ne Allah ya haka ne li zaka zama alayhi mun gabatu don yan kun ga dubu ne kila wani zai gudu wa yuqallilukum fi ayamin kuma ku din nan da kuke ba ku da yawa sai ya nuna makafirai ba yana karanta su a idan su ya ga da musu kuma kafirin sai zo ka ai musulman ba su da yawa yan kaɗan ne don su gabatu wala ya ba za su dawo ba an ki ta lekun gaban yakin ko haza wannan abin ya faru ne kabla iltiharul harga gabanin haduwar yaki su musulmai suna ganin mutanen ba su wuce saba'in ko ɗari ba su kuma kafirin suna ganin yan kwarorin mutane ne yanzu za mu gama da su kamin a shiga yaki ana haduwa a yakin sai Allah ya kowa ya nuna mu kowa adadinsa ya nuna mu ne mu'minin mutum dubu ne ya nuna makabiran ba su wuce dari ba kuma arahum iyahum mislaihim ya gwada musu cewa sun nuna kasu kamar yazo cikin Ali Imran Allah kana wanda ya kasance mafulan abin aikatawa wa ila Allah zuwa ga Allah ne turja wal umura ake mai da lamura ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda gaba da gaskiya da Allah idza laqitum bi'atan idan kun gama da jama'atan jama'a na kafira fasbutu ku tabbata kar ku gudu likitalihim dan yakin su wala tanhazimu kar ku kare واذكروا الله فأما شاء الله كثيرا وادعوه كروكيش من نسل تيمكو لعلكم حقيقكم تبلغون فاسموا وبارك وتكونون ناكم ناكم كساموا وبارك
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتغفر لكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديرهم بقيا ولا الناس ويسدون عن سبيل الله والله لا يعبدون محيط
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya wazkuru Allah kathira wa atiyu Allah ku bi umarnin Allah da manzon Allah wala tanaza'u kar ku jayya taqtalifu fi ma bainakum kar ku sabani abin da ke tsakaninku in sabani ya shiga fa tafsalo sai tsoro ya shiga cikin ku wata kwamar hukun karfin ku sun yi tafi wa daula tukun da daular ku fasbiru ku yi hakuri inna allaha ma sabirin Allah yana tare da mata masu hakuri bin nasri da taimako wal auni da taimakawa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim kar ku zama fitan ku zama irin na kafirai su ne allazina kharaju wanda suka fita min diyarihim daga gidajensu liyamna wa iram don su kare ayatansu ولم يرجعوا an ce to shi kenan abin da kuka zo karewa ya tsira ku koma mana suka ce ba za mu koma ba ba nan jiya ta ya bayan tsiran da magana don fahari wani a an nasu da nuna mutane har su karu yayin da suka ce la narji'u hatta nashrubu al-khumura wa nahara jazura wai abu jahil ya kace musu ku ko koma tunda abin da kuka zo tsarewa ya tsira ku koma suka ce kai ai mu ba za mu koma ba sai yau mun je mun kashe su mun sha giya idan mun sha giya mu soke raƙon mamaci a buga mana ganga mai rawa mutane su ji mun ba kan wannan sabon sai mun yi haka Allah ya ce ina jira to fitan ku kare zama irin nasu kun kun je ne don ku ɗaukaka karman Allah su ko sun je ne don su tsare mutane ga barin addinin Allah su saba ma Allah shan giya su saba ma Allah su yi rawa da sauransu wai su dona nasu suna tsare mutane an sami lillahi barin jibancin Allah wallahu bima ya'maluna muhinun Allah mai kewayewa da sani ne da abin da suke aikatawa to jarihim isaka musu bihin
وإن بين لهم شيطان أعمالهم وقال لا غضب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تهات الفتان نكس على عقبيه فقال لي بريء منكم إني علي ولا تعاون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ذر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
واذكر أمة إذ زين لهم الشيطان yayin da shaidan iblis ya kawata masu amalahum ayyukansu da an shajja ahum ya sa su jarunta a nadi ka'ilin musulmi na bisa gamuwa da musulmi lamma khafal furuj suka ji tsoron fita min a im daga abokan gaban su bani bakari wa qala lahum yace musu la galiba da kuma yau ba ku da balin jaya kan kuma da nasu ga mutane so da su mutane ne bani bakari suna cikin wanda za su fita yaki din nan tare da kafirai to sai tsoro ya shiga masu sai shaidan ya zo masu a cikin suran wani mutum sulakatul maliki shugaban wani lahiya ya ce a yayin da za ku ji tsoro ba kwa kishin addinin ku ne ba kwa junan kaza ya sa su jaranta ce da yawa yanzu za a gama da su in kuka ji ba ku ji yaƙin da ba za ku samu kaskanci shi kenan shaidan ya ce ni ne ma jagoran shi ne suka shiga yakin yana gaba ana dafe da shi yana jan ana zuwa an fara yakin sai ya gama da ku sai ruga da gudu suka ce a ya za ka tabar da mu kai da kaza yace ya na ga abin da buga ni ba na ga ni na yi ta kai na shi na Allah ya tsiri ne ce la ga da ko ya ce ba ku da ni ya kan mutane wa inni jarun lakum ni ina tare da ku ni daga kinana ta ne wa kana atahun ya zo musu a cikin suran suraqatul mali sayyidu shugaban wannan nahiya falamma tara'at al-fitiya bi ajali yayin da jama'an suka haɗu al-muslimatu wal kafiratu musliman da kafir ra'al mala'ikata ya ga mala'iku wa kana yadhu bi yadil haris shedan ya bayyana cikin mutane hannunsa yana rike da haris ibn hisham shedan yana ganin mala'iku na kansa ala ya waje juya ya duga da gudu wa kana yace lamma qalu lahu a kai da ka zo kana ce mu je mu je kuma kana komawa a ta hazuru na ka taɓar da mu a kan wannan hali sai da muka rawar sai ya ce musu a a inni bari ya ɓarmin ku ne ba ruwa na in ji wari kun daga mabota kun bari ya halakar da su ba ai tun da sun faru musulmi ya san za a kashe su kagare ba abin da ya dame shi ni bari ya ɓarmin kun wa inni a rawa ni na ga abin da ba ku gani ba ba ku gama na ya kuma inni a kafin ina jin tsoron Allah ba ba tsoron wani na tsoron Allah zai fi umarnin Allah ba ina tsoron ya halakan da shi in dama kullum ga yake ba da kawai shi la ni gani insani fur balla ma ka bar kana inni bari umminka inni akhabullah ya saba bari haka ba ya kafar da da mutum ce ba ruwa na ina tsoron Allah a tsoron halaka ne to nan ma ya ruga da gure shi ni ina tsoron Allah ku je ku yi wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne idza qulul munafiqun yayin da munafikai suke faɗa da manzon Allah zai fita munafikai suna cikin mutanen annabi walladina fi qulubihim maradun da wannan rauni imani ke cikin zuciyarsu garra haula'i dinu suna magana a gefe a banda dai wannan abu an ce mutane sun fito dubu ku ba ku da shiri da sauransu ku ce za ku numbare su addinin sai rude su isa haraju yayin da suka fita ba a kallace tare da karancinsu yuqatiluna jam'al kathira suna yakin jama'a mai yawa ta wahuman suna wahami annon cewa su yin tsoron da za a taimake su bi sababi da sababin sa jawabi da suka yi dai kenan da mu'minai raunana da munafikai wanda suna ma kullum so suke su ga addinin bai samu ci gaba ba قال تعالى الله تعالى يا مصر جواب يتعاها ومن يتوكل على الله دون وان يتوكل إلى الله يثق به ya amince da Allah ya galibu zai rinjaya fa inna Allah azizun Allah buwaye ne galibu ala amri hakimun gani fi sunnihi a cikin aikin sa
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت إليكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau tara ya Muhammad da za ka gani iz ya tawaffa alladhina kafaru almalaikata yayin da malaiku suke karban ran kafirai wa ya haye suke yadrubuna wajen suna bugun fasakon su wa dabarun da bayyakin su bi maqami da gudun mai min hadidi na bakin karfi ويقولون لهم سنة شمس ذوقوا عذاب الحريق ودنكني عذاب غبرة أي وجواب لو لرأيت أمرا عظيما لقال الأمر مجرما تسابان المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة جنة مؤمن لله شيء سأيك إن زمت يهقلي يهقلي إن ذاك ما ولم ننصر بني إن ذاك أنك بدين تناني أبن كبري ألا أنا ما يموتوا غريان كان أنا نصور تقول سواي أنا أنا هكما أنا أوكم من راس الزين أنا مرمشي أنا داريا yana farin ciki aka sai mun kafiri shi za a buge shi da guduma a gaba a buge shi a baya ce fito da ranka fito da ranka Allah ce da ka ga wannan hali da ka ga al'amari mai girma mai bar tsoro zalika ta'azim wancanin da azabtarwa bima qaddamat aydihim sakamakon abin da hannayensu ta gabatar ne abbara biha duna ghairiha aka ce abin da hannayensu ta gabatar abin da aka ce hannaye don yawancin ayyuka da hannuwa ake li an aksar al afali tunawar biha وأن الله ألا ليس بظلام ما مأوى الظالم في من يجد أمين قبائي فيعزمهم من يأذبتد من غير ذنب بعد ذنب
كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أوها على قوم هتاك الأمر أنفسهم وأن الله سميع عليم
فدار آل فرعون wannan ɗabi'a kamar ɗabi'an mutanen ali fir'auna ne wallazina na waɗannan min qablihim gaban su ali fir'aun fadawi allazina ali fir'auna wallazina na waɗannan min qablihim gaban su kafaru bi ayatullah sun kafirce ma'ayoyin Allah fa akhadahumullahu Allah ya kama su bil iqabi da hukuma bi zunubihim da zunubin su jumla ta kafaru kuma ma da hu mufassiratun lima qabliha shi ka da bi ayati fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayati Allah to da ka sakamakon kafirce mu Allah Allah ya kama mutum da zunubin sa inna Allah qawiyyan Allah mai karfi ne alama yuridu bisa abin da ke nufi شديد العقاب متنن عقوبة ذلك أي تعذيب الكفرة أذكر كافرا من بأن بسبب أن الله ألا لا لم يكن مغيرا نعمة بل تنزى نعمة أنعمها على قوم والدين امتلكا وسمتاني مبدلا لها من نعمة يبين يمسى ياتي عذابا حتى يغيروا ما بأنفسهم سيسن تنزى أبن يكانوس يبدلوا نعمتهم كفرا ka daudi da kufara makata kamar mutane kafiran maka Allah yana gaya mana da ila fi quraish ila fi rilata shifa wa sayfil amza alladhi at'amahum min ju'in an amahum min ju'in duk wanda ya san maka ba wurin noma bane ba wurin ba abin da zaka shuka ba Allah ya ce garin ba zai ji yunwa ba don annabi Muhammadu zai zo wajen suna cikin ni'ima suna cikin kwanciyar hankali ba a kai musu yaƙi ba su yunwa kowa sai an kawo musu da manzo Allah ya zo suka ce ba annabi bane suka canza wa ba asan nabi sallallahu alaihi wasallam kubri wa mun nan fa wa ba asan nabi sallallahu alaihi wasallam kubri sai da sabilillah suka yi inkarin aikan annabi suka yi kafirci da kashe mutane gaban tabarjan Allah tsare mutane wa anna Allah samiyun Allah mai ji ne alim mai girma masani masha Allah yana ga mana cewa duk sanda kake cikin wata ni'ima kaga Allah ya canza kana mumini to laifin ka ba Allah ne ba in dai wa Allah wasabamu ala tariqati la askaina hum ga an ga dakali na to man yuri la an zikra bihi tasrufa azama sala duk sanda mutane suke cikin ni'ima canzawa sai canza da mafi muni to ala kullin halin duk halin da kake gani ka tabbatar da Allah ne ni'iman da kake ciki in ba ka gode wa Allah Allah sai canza don ni'iman duk ni'imar rayuwar duniya kafirci ya fi shi muni duk ciwon rayuwar duniya rashin imani ya fi shi muni so na kan gode Allah bisa ni'ima don halin da ake ciki Allah bai taba bari an yi gawan yunwa duk ba da duk menene waye bai ci ba waye bai sha ba to wasu kasan yanzu neman kansu suke gidaje ake rushewa kasa ake karyawa ina ne ake karyawa sai kana zaune abin da ya same ka kawai tsada tsadan kuma Allah ya ba ka kasa to karka yadda ka ce Allah bai mana komi ba ko Allah bai mana Allah ya maka komi ya barka da imani ya barka da musulunci ya barka da azumi ya barka da salati ya barka da karatun qur'ani ya barka da zikiri ka ce Allah bai maka komi ba in Allah ya tashi canjin in yaki yake yi ko in an yi sa rauna ne ba corona ma ba za ta koyi mutane balle wannan to Allah subhanahu wa ta'ala bai canzawa kullum mutum ya gode wa Allah gode wa Allah ya yi ka musulmi ya baka lafiya ya baka abin da zaka ci ya iska don kai ya yi dare don kai ya yi rana don kai kar ka butulce ma ni'iman Allah in ka canza sai Allah ya canza wannan Allah ke fada duk darajar nan ne mutanen Makka kamin zuwa a kawo abinci a kawo komai da sauransu da annabi ya zo suka canza suka ki gode ma ni'iman Allah Allah ya ce a'a a'a tun da kun canza ni ma in canza ka da bi ali fir'auna kamar nabi a mutanen da ka da bi ali fir'auna wallazina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa alakalahum bi dhunubihim fa agarqana ala fir'aun wa kullun kanu zalimin inna sharra rabbi inda la sunun إن الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون
na'am kadabi ali fir'auna kamar da biyan mutanen fir'auna wallazina da waɗannan kafaru wallazina kazzabu wallazina min qablihim da wanda suke gaban su kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin ubangijin su ba halaknahum muka halakar da su bi zunubin da zunuban su wa gharqana muka halakar da ali fir'auna mutanen fir'auna wa kullum min al-umam al-mukaththibati da duk waɗanda muka halakar daga al'ummomi masu ƙaryata wannan kanu zalimina sun kasance a zalimai wani zala ayin da za a karanta ta sauka ne a cikin ƙuraiza inna sharar da wabi inda Allah mafi sharin dabbobi a wajen Allah allazi na kabar wani so kafirce wa musu la yu'minu da ba su ba da gaskiya da Allah allazi na ahata minhum wanda kai alƙawari da su an la yu'inul mushrikin cewa ba za su taimaki mushrikai a kanka ba sun mayan kulun adam sannan su warware alkawarin su bayan sun yi alkawari da kai na wa fi kulli maratin a cikin kowane lokaci suka yi alkawari biya a cikin ta wa musu la yattaquna Allah ba su yi tsoron Allah fi gadrihim su mani kurai zakan nan yahudu ne da suke zaune a madina zaman su a madina da dadewa suna jiran annabi muhammad saboda an gaya musu a littafin sunan ne hijira na annabi to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sun gane annabi ne amma ganin cewa in sun yi annabi muhammad to girman su zai zube tun da annabi ya zo kuma ai kowa babu shi kenan sai ba su yadda annabi ne ba suka koye mabiya amma man na gaban sun sani amma abin da suka yi sai suka zo suka samu manzo Allah suka ce to mun mun zo ne mu daidaita da kai annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi alƙawari na ku ko ce ba ni ne ba to ni na san ni amma kar ku taba ni kan taba kar a haɗa kai da ko a yaƙe ni ni ba zan haɗa kan iyaye kuma mu zauna lafiya ku rike addinin ku na kun dinin kuma daidai to suna cikin wannan alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka zo aka yakin badar da aka yi yakin badar suka ga musulmai ba su da yawa sun rinjayi kafirai sai ka ce gaskiya ne lalle wannan annabi ne suka zo suka jaddada alkawari tsakanin su da annabi muna nan ne akan alkawarin mu mu dai ba za mu bi ba amma ba za mu taimaka mu wani ya taimaka to ana nan sai aka zo aka yakin uhud yakin uhud sai aka samu aka ci aka kace sahabbai da yawa sai suka shiga ka a'a ke da ba shi bane ke da ba shi bane to daga nan sai suka shiga hada kai da kafirai kuma wai a tumbuki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya ce mafi sharrin dabbobi a bayan ƙasa wanda kayi alkawari da su ba za su taimaki mushrikai ba sun ma yankudo na ahdan su ka warware alkawarin su kowane lokaci ga alkawarin su kaga sun yi alkawari na farko sun zo sun yi na biyu bayan yakin badar to yanzu fahim la yattaquna la ba sun tsoron Allah bai ga dare فإما تثقفنهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم ما كبرهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم شيئا فانفذ إليهم ألا سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا مقبول إنهم لا يعجزون نعم وإما تثقفنهم إما فيه إلقام النون الشرطية فيما الزائدة فإن تسقفنهم إن كسر بيسو بالحرب أتكياكي فشرد بهم كوات أصد بغر فهم وأنك بايس من المحاربين لكما يعقى بالتنكيل أعذر سوى أكنس لمس عقوبة لعلهم سوء الذين خلفهم ونسك بايس يذكرون راس وأسو wayan tsakafan na min kaumin khiyanata idan kuka kulla alkawari da mutane ka ji tsoron cewa za su ci amananka kuka ji tsoron za su yi ra'inci fi ahadin a cikin alkawari bi amanatin kuka ga alamomi ta ruhu da take bayyana laka gare ka fan bi zilaihim ka jefa musu alkawarin zai ka kira su ce to lallai alkawarin da muka yi da ko cewa ba zan taba ko na ka taba ni ba na ga alamar yayi rauni saboda haka kowa ya ji baki ala sawa'in halin ay mustawiyatun an tun mahun ku da su ku ce to mu zauna dai yanzu man na gana alkawari da muka yi da to mun bane wa hum bil ilmi su sani da cewa an warware alkawarin bi an tu'allima hum ku sanar da su bihi da shi ne Allah ya tahimu ka dan kar zumce ka bil kadar su ce kai mazambaci ne inna Allah Allah la yuhibbul kha'inin ba ya son masu kha'inci wa nazala ayan da za a karanta ya sauka ne fi man aflata yawan badar a cikin wanda suka gudu ranar badar ba duka ne aka samu an dai kashe saba'in an kama saba'in to waɗansu sun samu sun tsaye suna ganin sun tsira Allah ya ce la ta sabannan da zikari ya sabaqullah ya Muhammad karka zanci waɗanda suka kafirce suka tsere din nan fa sabaqullah sun tsere ma Allah ne innahum la yu'zunahu ba sa tsere ma Allah wa fi qira'atin bi ta'ani ta bil maqul aw al mahdhub amna wa fi ukhra bi fati anna annahum la yu'zuna ala takdirillah na'am وآية لهم مسرقة من قوة مباركة الخير تدركون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يرضيكم وأنتم لا تظلمون
وأعدوا لهم ألا يكونوا وجل صحابين yana ba su umarni cewa ku yi tattali gare lahun gare su likita ne don yaƙi su matsaɗatun gwargwadon ikon min kuwatin na ƙarfi ƙada sallallahu alaihi wa sallama a jiyar rami da suka ce manzon Allah Allah ce ƙarfi me ya ƙarfi ya ce ku koyi halbi rami jifa da da kibaru da sauransu idan kun samu haka min wannan riba alkhairi ko tsare dawaki masdar bi ma'ana hafsa ya fi sabilillah dawakin nan ko sai su ku daure don mu zana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani abu da ake wargi da shi matacce ne sai dai koyon harbi da takobi da kuma cewa doki an kulla alkhairi a kansu ila yau mai kiyamati amma ya ce khair da salasatun uku ne akwai farasun lirrahmani wa farasun lil insani wa farasun lil shaytani wani dokin na rahmani ne wato wanda aka rike shi dan ayi yaki da shi wani doki kuma na mutum farasun kuma lil shaytani to farasun lil rahmani shine wanda ake jihadi da shi farasun lil insani shine abunda mutum yake rike shi ya ajiye dun jinya farasun lil shaytani shine wanda ake rige rige nan da shi ana karban kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul khayni ila su'a wa inna buduna kanzun wa zuhuru wa to ala kulli halin doki alkhairi ne shi yasa kake ganin da inda sarakunan musulunci ke suna daure su asali asali na dan yadda ubangiji ce a riko ne kuma wani abin mamaki malamai suka gano dawaki irin namun nan kasar na afirka za ga ana daure su sun ba sa shan wuya a ciyar da su amma in kaje yammacin duniya sai ga wasu dawaki ana dora musu kaya ana wahalar su sai suka bincike waɗannan dawakin da kake gani mutanen mu ana ba su gana ta jikokin dawakin sabon maza Allah jikokin wancan dawakin ne sai Allah ya hutar da su sai zo hannun wanda za su ciyar da su a kilisa da su sun ko dukokin jikokin dawakin kafirai ka gan su a ɗora musu kaya a ɗora musu galam da sauransu to Allah ya ce ta koyi tattali haka ribadul hayy lokacin da dawaki yanzu wasu abubuwa wanda za a kare musulunci domin abubuwan da za a kare musulunci Allah ya ce musulmi su kakar musulmi ya zauna ba ce da ya tona ba amma musulunci bai da walakanci ba ba a nuna mashi yasa mutu ba da hayar idan kun tattali wannan turhe gona aduwakum aduwallahi ku tsoratar da shi aduwallahu aduwakum makiya Allah makiyanku وآخرين الأنس من دونهم والنواصب وغيرهم من منافقون ويهود لا تعلمونهم وكسنس الله يعلمهم ألا يعسنس وما تنفقوا أبن كثير من شيء ولا أبو في سبيل الله saboda Allah ya waffa ilaikum jazaa'u za a cika muku sakamakon su wa antum kuna tuzabuna ba a zalintan kuntum asuna min shay'in wa in jana hun salmi in sun karkato zuwa yin sulhu bi kasri sin wa fadiya silmi ko salmi fajina haka karkata na hagare ta wa'ayin hum kai alkawari da su ibnu abbas ya ce a'a kamin a kawo yaƙi kenan ha za mu su an yi nasiyarsa bi ayatul safi wa mujahid mujahid ya ce a'a wannan din yana nan amma mahsusun bi ahli kitabi an kebance ga ahli kitabi idan suka karkace daga baya suka dawo suka ce za su yi sulhu da kokoyi domin iz ayan ta sauka ne a cikin bani quraiza wa tawakkal kai tawakkali ga Allah sik bihi innahu shi Allah huwa sami'u shi mai ji ne lil qawli ga zance da ainihin masani bil fi'li da aiki
وإن يريدوا أن يخلقوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم na'am wa in yuridu an yahlaka sulhu sun zo kawai suna son su cuce ka su wai ai sulhu liyasta'idu don su yi wani tattali domin kai to fa inna hasbaka Allah Allah ya isa maka wanda zai ayyalaka shi ya karfafe ka da nasararsa ya karfafe ka bil mu'minina da mu'minai wa allama baina qulubikum ya tara tsakanin zuciyoyinku ba da ihini bayan kiyayya lau an fakata da ka ciyar da ma'ana da za ka kashe maka da ake abin da ke cikin ƙasa baki ɗaya ma Allah ta da baka tara bai da kulubin don larabawa sun zauna yaƙe yaƙe tsakanin su shekara ɗari da hamsin kamin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya kan mali wani akan mali ma ya zama yaƙi Allah ya zo kalmar la ilaha illallah ya tara su gaba ki ɗaya suka daina yaƙin Allah ya ce da ka zo da kuɗi ka bayar ba za ka daina zuwa Allah ba mai na kulubin innahu Allah azizun wayyin galibun al'amari hakimin wani lamun shayan wani abu bai fita hukumi ga hukuncin sa sai kuma ne a hasukan nan akwai magana
akan wannan abu wani yana tambaya ne yana so Allah ya ƙara ma su lafi to yana jin kirba ne wannan kirba ne kuma abin kirba ne da kamfani ne na to aka yi mutu lodi da kamfani da sa'i a cikin daga nan jihar zuwa nan zuwa ba su ne idan su fito sai su samu kaya a hanya wanda ba da kamfani ba wanda za a canji wani su ƙara lodi a kai to wani a matsayin wannan abin da suke na ƙara lodi da suke
a to ka ci amana in dai mai gidanka mai rawa in dai abin da aka baka an ce kar ka ɗauki wani abu ba kai ka karɓa ka ƙara kuma to ka yi ha'inci ba za a ce da kai barawa ba amma ka yi ha'inci sai ka nemi gafaran waɗannan mutane domin amana ne ana biyan ka haƙƙinka abin da za ka kai ka ɗora wannan ba da izini ba amma in ya ce in ka samu kaya ka ƙara wani laya lau
akan wannan wanda yana tambaya ne ya ce ya yi sauro bayan ya yi sauro sai bacci ya fashi shaka to bacci ya fashi shi ya fi can sai ya farka yana farkawa sai ya sha ruwa to ya sha ruwa kamar minti goma sai ji ana kiran salatu wani abu yana da abu da a tun da an samu minti goma tsakani a yi dama an ce ta khairu suhur shi sauro a yadda aka zo shi ma ya zamo kamar bai wuce minti goma ba ma ka sha yanzu ana gama kana gama yin sahur din ana yin asalatu kuma jama'a lura ba asalatu ne ba fitowar alfijir ba wani masallacin da lokaci ya yi za a kira asalatu wani kuma sai alfijir din ya koyar da wani minti goma sannan ka ji a salatu ba a salatu ba ba a salatu ba kaga kamar yanzu in ka duba agogo yadda zamani yake karfe biyar da minti sha tara za ka ga alfijir ya fito sai ka duba agogon ba a salatu za ka duba ba in ka duba agogon ka ya wuce da minti ashirin ya kai da minti ashirin to ka yi ɓanna to amma tun da kuskure ne azumi dai za ka biya kawai ba da gangan ba ne idan ka tashi ka ga wani karfe biyar daidai ya kwalla salatu ci abincinka ba salatu kake ma ba salatu ya zama alama ne na cewa alfijir ya keto akwai wasu masu kane lokacin suna kiyaye lokacin a salatu wasu kuma ba su kiyayewa kawai sannan suka koshi kawai sai su ya salatu
wanda wani a tambaya ne wani ya sai moto ne a dubu biyu da ashirin da hudu zuwa dubu da biyu da ashirin da hudu nan wani wannan moto ne ya ya halatta ya cire masa da kamu
a to wajen ai moto baya daga cikin kudin da ake fidda masa zakka don kinya ne wadata ne ko haya ake da ita ba ainihin motar ba ba ainihin motar ba kudin da motar ke tarawa ba shi motar ba kamar misali in kana da gidan haya ba za ka ce duk shekara ka ce na sayi gidan nan kaza in mai zakka ba ko kana da injin nika ka ce duk shekara kaza kudin injin ne mai a a mai injin yake tarawa mai motar take tarawa mai gidan yake tarawa shi ake magana
akan wata lamu wanda wani na tambaya ne wani yana neman dankali ne to wani wanda yake ne dankalin nan ya halatta ya cire masa da kamu ai an faɗi abubuwan da ake faɗa da zaka a ciki shi ba ma yi da faru ne min kutu alil balai ko da yake shi dankali yana iya zama wa kutu ana ci a koshi amma abin da ake ajiyewa kamar makol mabin kusa kasa ba a sa su ciki ba amma dai an gaya maka dawa gero shinkafa wake da sauransu to waɗannan abin da zaka amma makol ɗin sai dai in ka samu kuɗin da yawa kai sadaka
alhamdulillah da zai akan kaza akwai masu neman addu'a akwai wanda yake neman ba ya da da ba ya da Allah ba shi lafiya ba mu lafiya ba shi ne Allah ya dana mai da ayyukan mu ina da ba su hafa magabata da nan da ba da ba Allah sai shi sai ne fado lamu nan asma ne adda adda amin fati amma salati fati in wato Allah ya kara maka lafiya Allah ya sa ka lafiya Allah ya kai mu dukkan sarki يعطيكم يعطيكم كيف عشركم يعطيكم سروركم وسروركم آمين آمين